الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم وعرفوا في النار أنها كانت ضلالا وباطلا وباطلا فيقول لآلهتهم وهم في النار معهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وإنها تحيي وتميت وإنما سووها به في محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام ومن العجب ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا بل قد حرم الله شفاعتهم لهم ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له سبحانه والولاية له فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله ولهذا قال إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين وإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظنكم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون وهذا أعظم التنقيص وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته وإما أن يظن أنه سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم أو لا يكفي وحده أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفى عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو حال ملوك الدنيا وهذا أصل شرك الخلق أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى ترفع الوسائط إليه ذلك أو يظن أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته
أحسنت بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya sake yassare mana mu haɗu a wannan safiya ta talata sha biyar ga watan jumada al'ula a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine ashirin da biyu ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha tara a lissafin miladiyya a darasinmu na sittin da biyar hudu ko na na sittin da hudu karatun littafin zafatul lahafan في مصايد الشيطان na malamin ibn qayyim jauziya rahimahullahu ta'ala har yanzu muna babi na tara kuma a makon da ya gabata mun tsaya inda malam yake magana dangane da abin da ya shafi munin shirka da munin zina da munin liwatsi ya ɗauko abin da ya shafi munin shirka yanzu a kansa muke karanta abin da ya rubuta dangane da haka yana faɗar cewa duk mutumin da ya sanya wa Allah kishiya ya ɗauko wani ya daidaita shi da shi ya zai yiwu a ce kuwa ya girmama Allah hakikanin girmamawa ba zai yiwu ba a ce wanda ya daidaita wani da Allah ya ɗauko wani ya sa shi a matsayin Allah kuma a iya cewa ya girmama Allah ko da yana da'awar shi mai san Allah ne mai girmama Allah ne in dai har ya ɗauki wani ya ba shi matsayin Allah to babu zancen a ce ƙaddarallahu haƙƙa ƙadirihi a to akan wannan ne muka tsaya da inda yake cewa wa kaifa yaqdiruhu haƙƙa ƙadirihi man ja'ala lahu iddan a idlan wa niddan yuhibbuhu wa yakhafuhu wa yarjuhu ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته sai ce qala ta'ala su shine kawo mana wannan aya ta suratul baqara fadin Allah madaukaki wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah kun ga nan abinda aka kalla magana taswiya din ne daidaitawa yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin san da suke wa Allah mana suna son Allah ba a ce ba sa son Allah to amma sun ɗauki wasu ma sun so su irin son da suke wa Allah wannan shine ma'anar ayat yuhibbunahum ka hubbillah sane ce wa qala wa qala ta'ala Allah madauki har yanzu ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur yabo ya tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa kuma sannan ya sanya duffai da haske thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan kuma ma'ana bayan duk wannan abin da ya faru kamar sai wa ma'a zalika tare da haka sai kuma ga kafirai bi rabbihim ya'dilu suna daidaita wani da ubangijinsu suna bashi matsayin ubangiji ay yaj'aluna lahu 'idlan fil ibadati wal mahabbati wat ta'zim suna sanya shi daidai wa daida da wani ko suna sanya wani daidai wa daida da Allah ta bangaren mai fil ibadati wal mahabbati wat ta'zim ga mahallin zancen nan yawa domin kamar da zai zo gaya mana daidaitawar ba daidaitawa ce ta cewa su ma waɗannan masu halitta bane su ma waɗannan suna da zati irin na Allah su ma waɗannan sufofin su irin na Allah ne amma abin da ya jawo suka kafirta shine bauta musu ba su soyayya irin soyayya da ake wa Allah ba su girmamawa irin girmamawa da ake wa Allah duk wanda ka ɗauke shi ka ba shi irin son da kake wa Allah ka ba shi irin girmamawa da kake wa Allah ka ba shi ƙasƙancin da kake wa Allah ƙasƙantuwar da kake a gaban Ubangiji sai kai irinta a gaban wani to wannan an bauta masa ko baka kira abin bauta ba to nan ne inda muka tsaya to sai ce wa hadhihi taswiya wa hadhihi هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهته wannan ita ce daidaitawar da su mushrikai suka tabbatar wa kansu cewa sun yi bain Allah wa bain alihati sun daidaita Allah da wato abubuwan bautarsu wannan yana yana faɗin abin da zai zo ne a ayar da zai ambata nan gaba wa arafu fin nari kuma a wuta yayin da suke wuta suka san annaha kanat dalalan wa batila sun san cewa wannan abun bata ne kuma ƙarya ne barna ce ba kan daidai ake ba fa yaqulu li alihatihim sai suke cewa abubuwan bautar tasu wa hum fin nari ma'ahum alhali suna tare da su a wuta a lokacin suke cewa da su tallahi in kunna lafi dalalin mubin tallahi mun rantse da Allah in kunna ai laqad kunna fi dalalin mubin la fi dalalin mubin mun wannan in ba ta sharadi ba ce ma'ana suna cewa ne laqad kunna la fi dalalin mubin ce wallahi mun kasance a cikin bata bata da yake bayyananne iz nusawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku ngai muke daidaita ku bi rabbil alamin haka suke gayawa waɗannan abun bauta da suka bauta musu a duniya wata hikima ta Allah in kun lura da waɗannan ayoyi guda biyu sai da Allah subhanahu ta'ala ya sanya na farko a wutar jahannama suke da su da waɗanda suke bautawa din sai kuma Allah ya sanya a bakin su farkon hukuncin da suka yi ko shine abin da suka fare shine suka fare wa aikin nasu hukunci a nan duniya sun ƙi yarda da cewa a ɓata suke ko sun ƙi yarda da cewa abin da suke kai ƙarya ne a nan duniya amma Allah subhanahu ta'ala ya sanya su da kansu za su faɗa cewa a kan ɓata suke kafin su faɗi mai suka yi kun gane zancen yawwa ma'ana sun sai da suka yadda da hukuncin sai suka yi amfani da shi aikin a matsayin dalilin da ya sa aka yi musu wannan hukunci ko in dai kun fahimci da siyakin ayar yake tallahi in kunna lafi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin yayin da ma'ana lalle ashe a duniya a bata muke bata kuma ba bayyani yayin da muke daidaita ku suke gaya wa suwa su abin da suke bauta daga cikin matsalar da zaka samu a gun waɗanda suke ba da ƙofar irin wannan abu ya auku sai su samu tanaƙudi da rikici lokacin fassara irin waɗannan ayoyi fakhruddin razi da ya zo kan wannan aya yana faɗin cewa waɗannan mutane maganar da suke yi wai da wa suke yi saboda ya taƙaita shirka tana aukuwa ne kawai ko in ce wadda ta faru tsakanin waɗancan mutane mushirikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shirka bace tsakaninsu da wasu ko mutane ko aljanu ko mala'iku ko annabawa ya taƙaita abin ne kan gumaka gumakan kuma ba tare da an hango asalin tarihinsu cewa sunayen wasu mutanen kirki aka samu su ba sai kalle su a matsayin itatuwa da duwatsu har sai ke cewa in aka ce wannan magana ce da mushirikan suke wa abubuwan da suke bautawa to wai zancen ba zai tafi daidai ba domin ya za a yi magana da duwatsu dole sai dai mu kaddara cewa wani abu ne daban ma'ana ba wannan ma'anar da muke fahimta ta zahiri ake nufi ba domin yace in itatuwa ne da duwatsu to ai ba daidai bane a kona su laifin me suke tunda ba su da hankali kaga wannan sai ƙara fito maka da abin cewa a ce dama zancen in ma an ɗauki wannan zancen nasa to suwaye dama suka cancanci a yi musu wannan to waɗanda suke da hankali musamman wanda aka bauta musu to su ne aula a sa su a wutar jahannama kada wani yanzu ya zo shi to dama ai kafiran maka ake zance kafiran maka kuma gumaka suka buta gumakan nan na duwatsu ne gumakan nan na itatu na itatuwa ne ko ba haka bane wannan zancen mun kalli yadda zahirin ayar yake lalle mutane ne masu hankali don cewa idan ba masu hankali bane ko da an ba su hankali aka sanya su da surar masu hankali su yi magana to a azabtar da su a ce suna tare a wutar jahannama laifin mai dutse za a kona shi kun fahimci zancen sai ya ƙara fito da abin cewa wajibi mutum ya fahimta yayin da ake hani akan shirka din nan kada mutum ya tafi can nesa ita itatuwa ake bauta asali su ma dama masu bautar da suke bautawa abubuwan da suke bautawa ai a zuciyarsu ba duwatsun suke kallo ba ko ba haka bane wani abin mun sha zancensa a darussa daban-daban me suke kallo ma'anar sunan da suka sanya wa wannan dutsen ko mutum mutumin da aka yi shi daga dutse ko ishe da suka sa a gabansu yana da suna lata da uzza in ka koma zamanin annabi nuhu waddun wa suwa wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra waɗannan duk sunayen mutanen kirki ne ba sunayen mutanen banza bane ba kuma sunayen itatuwa bane Allah sa kun hango me ake nufi to nan gashi suna faɗi lalle suna cikin bata batan kuma mabayyani idnu sawwikum lafazin taswiya ya zo ko bai zo ba gashi kurukuru lafazin alqur'ani idnu sawwikum ashe duk wanda ya bauta wa wani wanda ba Allah ba ko ya ce shi masoyin Allah ne ko ya ce bai daidai ai bai ɗauke shi a matsayin Allah ba bautan nan ita ce ta sanya ya ɗauke shi ya daidaita shi da Allah in dai an bauta masa to ya mai da shi Allah kaga wannan ya ɓata abinda masu bid'an nan suka faɗi irin wannan zance sai wai sujada ko sujada kai ka sa goshinka a ƙasa ga wani malami ko wani shehi in dai baka ɗauki a zuciyarka cewa Allah bane shi to baka yi shirka ba wannan zancen ba shi da asali tatsuniya ce duk wanda aka yi masa ibadar da ba a yi wa kowa ita sai Allah mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan wa zillan to wannan bauta ce ba wata fassara da za a bashi in dai an yi da tsananin soyayya kamar da malam ibn taymiya ke cewa kuma shi ma nan gashi ya faɗa cewa asalin dama su bauta an gina ta ne akan abubuwa biyu ko ma shi yasa ake cewa rukunan ibada abubuwa biyu ne kamalul mahabbati wa kamalu az-zulli kamala ta bangaren soyayya da kamala ta bangaren kaskanci mana duk wanda kake son sa matuƙar son da ba za ka bari a taɓa shi ba za ka bari a zage shi ba kana kishinsa komai ya ce kana so komai ya umarni za ka bi komai ya hani za ka hannu sannan kuma ya zama kana ƙasƙanta zuwa gare shi to wannan bauta kake masa sawa'un ka kira abin bauta ko baka kira abin bauta ba da haka bauta ba ma'anarta kawai ruku'u da sujada ko yin sallah kawai ita ce bauta ba duk wani nau'i na bauta wanda ake yin sa da irin wannan siga mahabbatan akwai soyayya akwai ta'azim akwai kaskanci ga wannan abun to bauta ce kuma sannan ya hada da ga khaufi da raja'i a boye to duk waɗannan an same su to lalle an bauta ma wannan abun sawa'un mutum ne ko aljani ne ko mala'ika ko annabi an gane abu to nan sai ke ambata mana yace wa ma'lumun na alaikum assalam mm na mm kwarai dama zancen da ake yi Allah ya mana ƙarshen suratu al'ambiya ya yi istithna'in waɗanda aka bauta ma waɗanda ba sa cikin wanda suka yadda innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun su ba sa cikin waɗanda ake zance don haka ba zaka ce za a azabtar da irin su annabi Isa da duk wani annabi da aka saboda babu wani annabi da ya yadda a bauta masa amma duk mutumin da ya yadda a bauta masa to haka za su zo na farko za su yi baram-baram da shi da wanda suka bauta masa a yi tsine ne nuwa a yi kafurta juna ba ruwanmu da ku ku ne kuka batar da mu makarun laili wannan hari kullum aikin ku kenan ku lalata mu za a yi wannan tsine ne nuwa bayan wannan sai Allah ce a ba ruwan duk gaba ɗaya ku a kuran gwatsa su zuwa ga wuta to a wutar kuma shine sai su faɗi wannan sai su tabbatar da cewa yau ba ku amfana mana komai ba ceton da kuke cewa za ku cece mu yau babu shi gashi duk mun haɗu me ya laifin mu a ɓata muke ɓata bayyananne me ya laifi idnu sawikum bi rabbil alamin amma waɗanda ba su yarda a bauta musu dama babu su a ciki kamar da Allah ke ambata wa ma'lumun mana yace sanannen abu ne annahum ma sawwahum bihi fi dhati was sifati wal af'al yace sanannen abu ne cewa waɗannan masu shirka ba su daidaita Allah da abubuwan da suke bautawa ɗin nan sun sanya su a matsayi ɗaya fizzati a zati ba ko kun ji masu bautawa mala'iku ko annabawa sun ce annabawan da mala'ikun da shehunai zatin Allah ne su ɗin zatinsu zatin Allah ne in ka gansu zatin na Allah ne siffar ma ta Allah ce su waɗancan musamman waɗancan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'alla wani zai ja da mu a zamanin yanzu mu ma za mu ja da kanmu saboda mun san akwai a zamanin yanzu waɗanda suka faɗi irin waɗannan maganganu za su duba sunayen malamansu su ce malam wani ma ko shehu wani shi ma Allah ne shehu wani ma Allah ne shehu wani ma Allah ne wannan ko da na san da ƙarya ake faɗin wannan zancen kalma ce ta hauka falsafa ce ta shigo wa musu wadda ta lullube su iya gane haƙiƙanin mai tauhidi mai shirka wanda duk yake faɗin wannan abin dama asali ko da a sufaye a babin shafahat da ake faɗi na sufaye akwai shafahat amma ba su kai irin wannan ba wanda suka faɗi kuma suka kai ga maganar wahdatul wujudi da sauransu wannan dama falsafa ce ba kuwa ta addinan da ba musulunci ba ta shigo wa musulunci wannan mun sha magana akai in ba haka ba kamar muke ambatawa babu wanda ya taɓa faɗin wannan abu a cikin mushrikan da da mushrikan wato yanzu waɗanda yake iya abin da suka tsaya kawai suna bautawa waɗanda suka suka ɗauka a matsayin manya ta hanyar kawai girmamawa da mahabba amma wanda ya shigo da waccan falsafar to zai waɗannan abubuwa ɗin na faɗin duk waɗannan maganganu Allah sauki musamman wanda zai ce wani Allah ne wani ma Allah ne shi ma Allah ne rigarsa ma Allah ne shi wanda ke cikin rigar nan Allah ne duk abin da kake gani Allah ne wannan hauka ne ba ba wani addini da yadda da wannan abu yawa saboda ba wata fassara da zaka iya bashi malamai suna cewa da'awar kiristoci cewa Allah uku ne da Allah Allah da ruhi mai tsarki da annabi Isa wannan abun babu wani hankali a duniya da ya iya fahimtarsa kuma sannan a lokacin da za a ce ukun nan dukansu ɗaya ne ba a taɓa wannan lissafin ba a duniya ɗaya a haɗa da ɗaya a haɗa da ɗaya a ce equals to one ba a taɓa yi ba a duniya babu ba wani mai hankali da ya taɓa yin wani to idan ba a fahimci wannan ba iya uku ya za a yi duniya gaba ɗaya ta zama Allah duk iya bayanin mutum da wani zaurancensa ya ce wasu ne ba su gane ba shine ya gane ƙarya ce wallahi ba addinin musulunci ba ne ba kuma hankali ba ne ma aslan ba karatu ba ne ba wani karatu da zai ɓuyu a gun malamai har a kasa gane shi yau amma ɓata ne ya zo da suna irin waɗannan abubuwan kuma ake faɗinsa addinin hindu ne ya shigo mun sha faɗan wannan zancen ba asali ba falsafar musulmi ba ce su ibnu arabi dama duk agun waɗannan abubuwan suka ɗauko suka cusa a cikin littafan musulmi wanda malamai a zamanin sa ma da yawa sun kafarta shi na san kusan littafin ibnu hajar al-asqalani ko da ya rubuta da ya lissafa malamai tamanin da suka kafarta ibnu arabi malami ɗaiɗai har tamanin har zuwa zamanin sa kenan bayan zamanin shi ibnu hajar da wannan harkar ba harka ce da asali take da alaƙa ma da musulunci ba musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi bai taɓa ba da ƙofar wani ya zama Allah ko ya siffantu da siffar Allah duk yadda ake girmama shi Allah ba abun wasa bane yau ka ba zancen Allah wannan duk wanda kaji wannan sunansa mahaukaci ba zancen mai karatu ba ballantana a ce yana kan wani addini da zai iya kafa hujja da shi la qur'anan wala ko maganar malamai ballantana ma a ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauki to sai ce sanannen abu ne cewa wannan taswiya din da aka ambata iznu sawwikum bi rabbil alamin muna daidaita ku ma'ana suna faɗin cewa yayin da muke daidaita ku da Allah ma wato ubangijin halitta yace wannan daidaitawar da suka yi ku kun sani ba ta bangaren zati bane ba ta bangaren siffofi bane su ce wani siffofinsa siffofin Allah ne ko ko wannan inda ake faɗi a yanzu masu wahdatul wujudi da sauransu ai sun san ƙarya ce ake domin me duk wanda aka faɗa cewa wani ɗin Allah ne wani abun mamaki shine kowa ya san shi shi wanda aka faɗa ɗin an yi lokacin da babu shi na sha ambata mana wannan akwai lokacin da babu shi ko babu lokacin da babu shi an yi lokacin da babu shi kai an san iyayen da suka haife shi za a ce wane shine babansa wani ma har yana da tsufan da zai ce wanan ma mun san lokacin da ya zo gari kaza sannan ya haifi wannan sannan kuma wannan ɗin yana kashi yana fitsari yana cin abinci yana hamma saboda ba yadda zai yi hamma ba zai iya hana bakinsa yi ba ko akwai mai iya hana bakinsa hamma sai dai ka rufe baki ba shi da iko ba shi da ƙarfin da bai taɓa ci da ƙuda ba bai taɓa ci da sauro bai taɓa ci da tururuwa ko kiyashin da ke gidansa ba ba zai iya ba amma Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi mai rauni to kawai sai mutum ya zai ce wannan ma Allah ne to wannan mutumin da ya faɗi wannan lalle ba wanda ya fi shi rashin hankali a duniya ba wani zancen karatu a nan wurin tsabar rashin hankali ne Allah sauki Allah fa ba lamarin wasa bane Allah ba abun wasa bane to haka nan ko a ayyuka ba su daidaita waɗannan mutane da Allah wajen ayyuka ba kwace irin aikin da Allah yake su ma suna yi waye halitta Allah waye ke arzutawa Allah waye ke zubo da ruwa daga sama Allah waye ke rayar da mutum waye ke sa jikinka ya girma waye taɓa ganin lokacin da yake girma ya iya gane lokacin da gabarsa ta ƙara faɗi ta ƙara ƙarfi ƙashinsa ya ƙara buɗuwa waye zai iya gaya maka ko sanin yadda abin ya faru duk ba mai iya baka labari waye yake jin lokacin da girmansa yake aukuwa inch by inch yana jin cewa jiya kaza nake yanzu na ƙara girma yau akwai mai lura da wannan abu ba za ka iya lura ba duk Allah ne ke tafi da wannan duniyar tamu da rayuwarmu numfashi wannan da muke sha muke shaƙa mu zuƙe shi ya shiga hanci ya fito babu wanda ke da control a kansa sai Allah babu wani mai iko akan lamuran nan sai Allah to kuma tun da aka yi duniya ba a yi mai da'awar irin wannan abun ya danganawa wani abun bautarsa cewa shine ke halitta ba manzo Allah san ya tambayi waɗannan mutane Allah ma ya bashi labari wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah ko ba ka bane da zaka tambaye su waye halitti sammai da ƙasa cewa za su yi Allah ne Allah kyauta sai ce wala qalu kuma ba su ce inna alihatahum abubuwan bautan nan nasu khalaqatis samawati wal arda sun halicci sammai da ƙasa ba ba su faɗi wannan ba sai masu rashin hankalin zamani yanzu a cikin su ne za a sami mai cewa wani ne ya baiwa Allah rukon duniya ka ko mai baiwa rukon Allah rukon duniya to shi ya halitta kenan in banda wannan babu wanda ya taba faɗin wannan abin wa innaha tuhyi wa tumitu kuma cewa suna rayarwa suna karɓar rayuka babu wanda ya taɓa da'awa cewa lata ko uzza ko wadda ko suwa'an ko ya gusa ko ya uka ko ko nasara ko hubal ɗaya daga cikin waɗannan gumakan yana yin waɗannan abubuwa da haka taswiya da suka daidaita su a bauta ne ba a af'al ba ba a zati ba ba a sifa ba abin da ke faɗa kenan wa inna ma sawwauha kawai sun daidaita su ne bihi da Allah fi mahabbatihim laha kun gani a irin san da suke musu wa ta'zimihim laha da girmamawar da suke musu wa ibadatihim laha da bautar da suke musu iya wa ibadatihim iyaha da kuma bautar da suke musu kama tara alaihi ahlal ishraki irin yadda kake ganin masu yin shirka ma'abuta shirka masu ƙaunar shirka masu yada shirka masu tallan shirka mimman yantasibu ilal islam daga cikin masu dangana kansu zuwa ga musulunci kun ga sunan da ya ba su masu dangana kansu zuwa ga musulunci mana ahlul qiblati masu sallah masu azumi masu zakka amma suna shirka da Allah in ji malam ibn qayyim masu irin wannan ya suke su ma ba su taba cewa shehunansu su suka yi kaza da kaza da kaza ba wala kullun zan faɗi wannan sai kuma ka ji cewa ai gashi mu yanzu mun samu wani ya faɗa shine abin da nake faɗa ko jiya na faɗi wannan zancen ba a taɓa samun wanda ya ce ga wani mutum da ake da yake bauta bawa ne shi ko wani shehi ne ko wani waliyi a wayi gari wani ya ce masa ya halicci sama ko ya halicci ƙasa ko a ce ga wani wai shi ko ba a ce shi halitta ba ya baiwa Allah riƙon duniya wai har Allah ya kasa ya zo zai tuba na faɗi wannan jiya nake cewa duk duniya duk tarihin duniya a sani na ku sa iya wannan kalmar ku ƙara a sani na ban taɓa sanin wanda ya faɗi wannan ba in ba ɗan Najeriya ko ya ɗauko daga wani wuri dai a cikin wannan ƙasar da ake cewa Najeriya a tarihin duniya ana aka fara wannan irin zance ko wannan ya isa Allah ya rubuta Najeriya saboda irin wannan in ba haƙuri irin na Allah ba duk kafiran duniya ba wanda ya taɓa cewa ga wani mutum ko wani aljani ko wani mala'ika shine ya duniya ya ba Allah riko shafahat da sufaye suke yi a ce wannan ai magana ce ta sufaye ko mahajubai ba za ku gane ba ko duk wannan irin zancen na baya bai kai irin wannan abu ba ba su shiga haƙoƙin rububiyya sukan faɗi dai wasu abubuwa ne ma a faɗi a itilaƙin lafazin cewa wani shi ma Allah ne wani ne kaza da kaza to amma a zamanin yanzu haukan ya wuce yadda kake tsammani na ba ku labari shekaru uku ko hudu lokacin da aka yi ya fi hudu ma ko ya kusa biyar kenan lokacin da aka yi taron wannan a dutse na maulidin iyas yaushe ne ya kai shida to dai koma yaushe ne wani bawan Allah ni da shi yake ban labari cewa a ofishinsa yanzu yana nan mutumin yana nan da ransa za ka iya tambayar sa zancen ya ce yana zaune a ofishinsa wani daga cikin baƙi da suka zo wannan taron ya zo gabansa yana bambami yana faɗa wai yana cewa wai shi Allah wani irin wulaƙanci yake mun haka tun safa ban karya ba dan shi baya cin abinci zai banni ni da yunwa a gaban wannan mutumin ya faɗi shi da yake ban labari ita wallahi tashi ya fito daga ofishin abin har ya kai ga irin wannan abin babu wani mai irin wannan zafi in ba in ba magana ta rashin hankali ba ba wani ilimi a duniya da zai koya maka kai wannan abin ka ce a musulunci kake kafirci ne wannan fita daga addinin musulunci gaba ɗaya duk mai wannan ya zama ba musulmi ba sai ya dawo zuwa ga addini Allah ya sauke to waɗannan abubuwan za a faɗe su a waƙe za a yi kiɗa za a sa su a gidan rediyo a ce girmama manzan Allah girmama Allah ina musulunci wajibi mutane su tashi tsaye su karanci tauhidi ba ma wai ka karanta littafan malamai haka ba ma karanta qur'ani kawai ka karanta qur'ani shi yasa zaka ga alaran momi ba a shiri da su da irin wannan abu in dai alaran ma ya san qur'ani ya fahimce shi don halaka gan shi ya shiga cikin wannan harkar dama ta jahilai ce wanda aka ɗauke su don su bauta wa wasu a duniya Allah ya sauƙi to sai ce wa min al'ajabi to ga zancen wani zance akan haka ƙari ishi wa min al'ajab daga cikin abun mamaki in ji malam ibn qayyim annahum yansibuna ahla tauhidi zaka ga su irin waɗannan mutane suna dangana ma'abuta tauhidi ila tanaqqus bil mashayikh cewa sun rage daraja sun kaskanta shehu ne haka za a ce ko wal anbiya wai sun rage darajar annabawa was salihina da salihai wa ma zambuhum yace ba su da wani zunubi illa an qalu innahum abidun zunubin su daya haka kira shi kira shi zunubi ma'ana a gurin su waɗancan eh zunubin da suke kallo na masu tauhidi shine masu tauhidi sun ce duk wanda ba Allah ba bawa ne to shi kuma mai bautawa wani shehi bai yadda ka ce shehinsa bawa bane haka ne ko ba wannan shine laifin shi yasa za a ce masu bin sunna masu son tauhidin nan ba sa son waliyai eh sai ka ji ana ta zuga jahilai ana dora su akan cewa waɗannan maƙiya waliyan to su waye waliyan ne shi wanda ake ɗauka wali me ya tabbatar maka ma wali ne tukuna akwai nassi daga ƙur'ani da sunansa a ciki cewa Allah ya ce wani waliyin Allah ne daga istihadi ne kai ka kyautata masa zato ka ba shi wannan amma abin da Allah ya bayar wanda yake shine unwani na sanin wali ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun waliyai manyan bayin Allah ne masu imani masu takawa sun yadda da Allah sun yadda da duk abin da Allah ya ce a yi imani da shi kuma sun girmama Allah sama da kowa wannan shine asasin taqwa nan ce taqwa ma'anata me suna aikata abin da Allah ya ce su yi suna nesantar abin da Allah ya hana amma wannan wanda za a ce mashehi ya zo ya zauna ba alwala yana aikata abin da ya ga dama ya halatta zina da matan mutane a musanya mata ana kawo masa mata kowa ya sani ana zina da su ya ce ai ku ne kuke ganin ku masu hijabi a idan ku ku kuke ganin bambanci amma duk abin ɗaya ne wala farqa baina almutazawwija wa ghairi almutazawwija da mai aure da mara aure ba wani bambanci mutum da matarsa ta aure ya ɗauka ya kai ma wani in ban da toshewar basira da bautar da mutane ba abin da zai sa a hankalci ma mutum ya wannan ballantana ce wai addini ne wai haka zai samu lada duk ina shari'ar da Allah ya dora ta a yi kaza haram ne a yi kaza haram ne a aikata kaza shine halal duk an rusa wannan fa gaba ɗaya haka wannan rusa addinin musulunci ne ya jama'a to amma zaka ga za su ce wannan masu hana ai haka su ne makiya waliye makiya shehu ne to zuwa shehu nan wannan masu ijirami din kowa ya sani wannan mujirimanci ne mujirma mai ijirami ba za ka kira shi ma waliyi ba sunansa fasiki karamin sunan kenan Allah subhanahu ta'ala ya sauki to sai ce laifin su kawai sun ce bayi ne su wannan zaka ji kullum abin da ake faɗawa jahilai a ce karku yadda da masu cewa kaza da kaza din nan domin ba sa san waliyai makiya manzan Allah ne kuma manzan Allah an tsallake shi an ɗauki shehunai an ba su matsayin da ya fi manzan Allah an tsallake matsayin manzan Allah ma an je an tafi Allah Allah ma an rena shi an ce bai isa ba to ban san inda za a je ba kuma duk kuma a ce wannan wai manzan Allah ne ce ai wannan addini ku duba fa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da rayuwarsa wasu suka zo suka ce masa Allah wuta ya rura ya kona su da ita duk tarihi ya shaida wannan abu wannan su ne masana tauhidi waliyan gaske kenan su sayyidina ali su abubakar su umar su uthman su ne manyan waliyai bayan annabawa ba irinsu kuma kullum a rayuwar mutum a ɗora shi akan hanyar girmama Allah ya ga girman Allah sama da kowa wannan shine musulunci amma ba ka ɗauko wani kana matso da shi ana matso da shi kusa da manzon Allah a tsallake manzon Allah a koma Allah har a koma kuma an fita ma daga addinin musulunci a ji tsoron Allah a kiyaye za a haɗu da Allah Allah sosai na gaske yana nan wallahi ba ƙarya bane wannan kuma mai kashi da fitsarin da ake kiransa Allah kuma za a ga me za a yi da shi ran kiyama Allah kyauta to sai shi saboda an ce bayi ne an ce la yamlikuna li anfusihim wala li ghairihim darran wala naf'a laifin shi ne wannan mun ce ba su mallaki komai ba laga kansu ba mai iya mallakawa kansa komai wala li ghairihim ba za su iya mallakawa waninsu wani abu ba la cuta su kaɗe musu wala naf'an ko amfani su jawo musu shine abin da ake nufi zaka gan shi zai zauna shine ke buƙatar ai masa hidima Allah ko subhanahu wa ta'ala ba buƙatar komai ba buƙatar kowa, amma shi wanda aka ce masa Allah ne, waliyin ne ko shehi ne yana zaune, yana buƙatar a kawo masa abinci, har faɗa zai ba a yi masa hidima ba, ko ba ka bane? Yana buƙatar a kawo masa abubuwan buƙata, yana buƙatar duk abin da za a yi hidima za a yi masa. Allah ko baya buƙatar komai, baya ci, baya sha, la ya akulu, wala ya sharab, wala yankih, baya aure baya buƙatar mata zaka duk abubuwan ɗan adam ne da shirman ɗan adam zai ɗauko waɗannan abubuwan ya kusantar da su zuwa ga Allah wala mautan ba su mallaki mutuwa ba ba su da ikon su kashe wani sai dai tsafi suke yi yawwa wala hayatan ko su rayar da wani wala nushura ko mutum ya mutu su tashe shi duk abin da za ku duba ku ga a cikin alkur'ani da Allah madauki ya bada irin wannan damar ga annabi isa duk inda ya ambace ta sai ya haɗa ta da bi iznillah ko ba haka bane sai ya haɗa ta da bi iznillah saboda kada wani wata rana wani ya zo ya kafa hujja ya ce annabi isa ya ta da matacce don haka wani shehi ma zai ta da matacce wancan duk ya faɗa bi iznillah da izinin Allah amma wani da ƙashin kansa ya ce zai raya wani ya ce zai kashe wani wani ya mutu ya raya shi babu ba mai iko akan wannan sai Allah wa innahum da maganar cewa la yashfa'una li'abidihim abadan waɗannan shehunai ko waliyai ba za su yi ceto ga waɗanda suke bauta musu ɗin nan ba har abada ba su iya ceton su ba tatsuniya ce ceto na Allah ne gashi nan zai ambata mana yace bal qad harrama Allahu shafa'atahum lahum Allah ya haramta musu ceto ba za su cece su ɗin ba wala yashfa'una li ahli at-tauhid illa ba'da idnillahi lahum kun fahimci wani zance da ya shigo da shi yanzu sai ce bai ce wala yashfa'una lahum ba saboda su masu bauta ma wani wanda ba Allah ba la yastahiquna shafa'ata aslan su waye masu cancantar a cece su ahli tauhidi wanda ya mutu ya je ga Allah da tauhidi amma yayi sabo sabo in an ce sabo ba ana nufin zagin Allah ba kuma da agun bahaushe wani lokacin ya ce sabo ana nufin wani ai yayi sabo ana nufin yayi blasphemy ba shi ake nufi ba abinda ake nufi da sabo saban Allah wanda bai kai shirka ba zina shan giya tata da makamantan irin waɗannan abubuwa da suke haramu in mutum ya mutu mai tauhidi ne baya bautawa wani shehi baya bautawa wani dutse baya bautawa kabarin kowa Allah kawai yake bautawa baya bautawa ko mala'ika ko annabi sallallahu alaihi wasallam baya bauta masa Allah kawai yake bautawa to shine ma'abucin tauhidi to in ka je ga Allah da wannan tauhidin amma kuma ka aikata laifuka na haram ka ba irin zunubi ka shiga cikinsu ka aikata to shi ne kake neman a cece ka to masu yin ceton ba za su yi ceto ga masu tauhidi ba illa ba da iznillahi lahu sai idan Allah ya ba da izini ga waɗancan masu ceton haka wata tatsuniyar a ce ga wani wai shehi ne saboda ya gawurta har zai leƙa wuta ya ce a fito masa da mabiyansa har da wani fushi-fushi wurinsa ya ɓaci ya ga an sa mabiyansa zai fito da su gaba ɗaya wani kuma a ce tun a duniya ma an ɗauke ran wasu wai bai ga dama ba mabiyansa ne ko shi yana da tausayi ana so a nuna ya fi Allah tausayi Allah ya ɗauke rayukansu wai zai kwace kutun rayuka daga hannun mala'ikan mutuwa ya watsar da shi kowa ransa ya koma jikinsa duk su tashi shehu ne wannan wannan duka tatsuniya ce ta banza ta wofi mumini da yake karanta qur'ani ya yadda da shi wallahi bai halatta yadda da wannan abu na'am kar wani ya ce to waliyan ba sa ba su da karama mun yadda waliyai suna da karama amma me ma'anar karama ka nuna kafi karfin Allah shine karama wani abun mamaki da Allah zai gudanar da shi a hannun bawansa salihi mutumin kirki mai bautar Allah ba wanda baya farillan sallah ba wanda zai ce ya sauke ma kansa sallah ya halatta wa kansa zina da matan mutane wallahi ba wali bane ko yayi da'awa ko mutane sun faɗa ba wali bane to amma mai bautar Allah mai tsoron Allah Allah yana girmama shi akwai abubuwan karamar waliyai da yawa yana nan a cikin littafan sunna malamai sun ruwaito ka karanta tarihin malamai duk zaka gansu akwai karamar waliyai gaskiya ce amma karama ba wali ne yake wa kansa ba Allah ne ke karrama shi ya shiga wani hali Allah sai ya sanya ya taimaka masa akwai wani bawan Allah yana tafiya da jakinsa ba shi da kowa ba shi da komai mun karanta wannan a cikin alfurqan waliyin Allah salihi sai jakin ya mutu Allah ya raya masa da jakinsa ya hawo ci gaba da tafiyarsa akwai wanda zai zo zai tsallake ruwa Allah madauki ya bashi ya taka ruwan ya wuce duk waɗannan cikin abubuwan da Allah zai iya yi wa mutane amma Allah ne yake yi ba shi waliyin ne zai ce bari in yi kaza in nuna karamata ba in ka nuna karama kayi riya lamarin riya kuma ba aikin waliyai bane ba aikin salihai bane haka waɗannan abubuwan ba wai ba a yadda da su bane amma ba da'awar su ake kowa ya dangana wa kansa ta ƙarya da lissafe lissafen wofi a'a sai abin da ya tabbata cewa i gashi Allah yawa mutum abu kaza amma ba mutumin da zai zo ya ce maka a kira sallah yana zaune ya ce ku ku je masallaci yana zaune sallolin farilla guda biyar duk baya yi akwai shehunan da an tabbatar da wannan a kansu ba wanda ya taɓa ganin su a masallaci ba za su fito a yi jam'i ba waye ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban waliyai gaba ɗaya shugaban annabawa da manzanni amma yana sallar farilla yana sallar dare har kafarsa ta tsage amma wani ya zo ya zauna ya tabbaci ya ci abinci a kawo masa mata ya tatsiya amma a zo a ce waliyi ne kuma mai karama gaskiya a canza fahimtar addinin musulunci jama'a yawwa Allah sauke mana to sai ce wala yashfa'una li ahli at-tauhid illa ba'da idnillahi lahum fi shafa'ati don haka ceto nawa ne na Allah falaysa lahum fil amri shay'un ba su da komai a cikin lamarin duk komai na Allah ne balil amru kulluhu lillahi lamarin din na Allah ne Allah ne zai ga wani ya cancanci a cece shi sai Allah ya ce ya kai wani zo ka je ka ceto wancan shine abin shine ma'anar ceto kun ga ashe kenan da ceton ai da mai ceton da wanda aka ceta dukkaninsu wa ke ba da izini ai Allah don aka yanzu in kana son a cece ka gunwa za ka gun Allah ka roƙi Allah ya Allah ka sanya mu cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cece su har yau muna wannan addu'a mun yadda annabi yana ceto duk wanda yace ba a ba a yadda da ceto ba ƙarya yayi wajibi mutum yadda yana cikin aqidar ahlus sunna ceto gaskiya ne amma waye me yi Allah shi ke ba da izini a yi gaskiya ne mala'iku suna yi annabawa suna yi, salihan bayi, waliyai suna yi, amma Allah ne zai ce su yi, kai yara ma ƙanana jarirai Allah na ba su dama lokacin da suka mutu suna jarirai za su zo da girmansu Allah zai ba da izinin su ceci iyayensu. Za ka shi sa ake addu'a, ya Allah ka sanya ‘ya'yanmu su zama masu ceto, musamman yaro da ya rasu kafin ya balaga. ko a cikin addu'ar da ake masa kamar da malamin risala ya ambata ba ya faɗi cewa Allahumma ja'alhu liwalidihi mene faratan wa zukhran wa ajran ko ba haka wannan shi ake nufi faratan shine wanda sun yi gaba sun riga mu marigaya ne za su za su je sun riga sun tafi lahira saboda idan mun je su zama sababin da za a cece mu mu mun girma muna zunubi shine abin da ake nufi don haka har yara Allah madauke na ba su dama su ceto amma gaba ɗaya ceton nawaye na Allah بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له سبحانه شيتو قبا إنسا نألني سبحانه وتعالى والولاية له هكذا ولتكا تاسشي شيني ميتي وانا ولي domin dama aita walittaka mece ce ijtihadi bawa zai yi ta bauta wa Allah sai kuma Allah ya zaɓe shi ya sanya shi cikin waliyi to su waliyan nan ba wani list aka yi aka tsara sunayensu aka baiwa manzon Allah sun aka ce ga sunayen waliyan zamaninka iyakarsu su ne ba haka aka yi wa manzon Allah wannan lamari ne na kaddara yana nan a rubuce a gun ubangiji kuma abin da ake nufi da walittakan nan ka zama mai imani kuma mai tsoron Allah duk mutumin da yake da imani ya yarda da Allah ya yarda da duk abin da Allah ya ce ai imani da shi sannan kuma yana bin dokokin Allah subhanahu wata'ala yana aikata halal yana aikata umarni yana nisanta haram to zai zama cikin waliyan Allah zaka ba wani matsayi ne na iya a gane ka ta hanyar karama ba akwai waliyin da zai zo har ya kare har ya rasu Allah mulki bai irin wannan khawariqul adatin lam yujriha ala yadayhi Allah bai sanya shi a hannunsa an ga wata karama ta fita daga gare shi ba amma yana nan a matsayin sa waliyin Allah an fahimci wannan yawa sannan dan haka walittaka ta Allah ce falaysa li khalqihi min dunihi waliyyun wala shafi Allah subhanahu wa ta'ala ay bayin Allah halittar Allah duk halittar Allah ba su da min dunihi banda Allah waliyun wani masoyi wato nasirun mai taimako wala shafi'in ko mai ceto Allah shine mai ceto shi za a nemi ceto a wurinsa shi zai ba da izini a yi ceto don haka mana yake fashirku wa ta'atilu mabniyani ala su'i dhanni billahi don haka da shirka da kore siffofin Allah shine ta'atili eh kore siffofin Allah da shirka da ta'atili mabniyani an gina su ne ala su'i dhanni billahi akan mummunan zato ga Allah a farkon littafin zadil ma'ad mana ibn qayyim ya jero nau'o'i da yawa na su'iz zanni billahi sun fi na nan wurin amma nan ya bada misalai ka koma farko farkon za ka gani na zadul ma'ad fi hadi khairul ibad to me ma'anar su'iz zanni billahi mummunan zato ga Allah ma'ana ka zaci Allah a wani yanayi da ba haka yake ba ka zaci cewa ba shi da wayo ka zaci ba shi da ƙarfi ka zaci wani ya fi shi duk wani yana ga cikin mummunan zato ka zaci cewa baya sanin me ake yi sai an gaya masa ka zaci ga wani idan baka bi ta hanyarsa ba ba za ka je gun Allah ba duk wannan sunansa mummunan zato shine waɗannan misalan da malam zai kawo mana yanzu Allah ba irin sarakunan duniya yake ba gashi nan dai zamu ji insha Allah in lokaci ya ishe mu yace fa shirku wa ta'tilu mabniyani ala su'i dhanni billah wa li hadha qala imam al hunafa'i don haka shugaban masu tauhidi annabi ibrahim alaihi salam yake cewa li khusama'ihi ga abokan khusuma samin al mushrikin daga cikin mushrikai yake ce da su a ifkan alihatan duna Allah turidun fama zannukum bi rabbil alamin haka yake ce musu a ifkan alihatan duna Allah turidun ai a turiduna alihatan duna Allah ifkan ga wanda ya fassara wannan abu a matsayin hali wasu malamai sun ce maf'ulun ne li ajlihi ma'ana ku kuna neman kuna roƙon kuna bautar dunallahi kuma bayan Allah alihatan wasu abubuwan bautar wannan shine maf'ulun bihi wancan kuma ifkan maf'ulun li ajlihi ma'ana kuna yin wannan a ƙarya domin ifku shine ƙarya malamai suna cewa shine akbarul kadhib ko azharul kadhib wa aswaul kadhib shi ake ce ma al ifku dan haka ku yanzu ku dauki abubuwan bauta waɗanda suke na ƙarya ya zama su kuke nema a kansu za ku dogara su kuke kira in kun shiga bala'i fama zannukum bi rabbil alamin to me ya zaton ku dangane da ubangijin halitta ya fasara wannan ayat take ga ta mana ya ga yamani yace wa in kana al ma'ana duk da ma'anar ita ce ma zannukum bihi me kuke zato da shi an yu'amilakum ya yi mu'amala da shi da ku mana wace mu'amala kuke sa ran zai muku wa yujaziyakum bihi ya saka muku da ita an gane wa qad abattum alhali kun bauta wa ma'ahu ghayrahu wani wanda ba shi ba tare da shi wani shine abin da yake annabi Ibrahim yake ce musu kamar ya ce musu ne yanzu ku waɗannan bayin Allah da kuka zo kuka ɗauki wannan gumaka ko waliyai ko shehunai kuna bauta musu kuna bauta wa kabarinsu da sauransu ya kuke tsammanin za ku haɗu da Allah ran kiyama me kuke sa ran zai muku shine fa ma zannukum bi rabbil alamin an gane abin yawwa tun da gashi kun bauta wa wani wanda ba Allah ba in kun je gaban sa me kuke tsammanin zai muku wanda yace ga wani ya zama Allah ba Allah ba me yake tsammani za su yi da Allah ya za su yi me Allah zai fi da shi wannan sakamako ne nasa yanzu mutum yana tsammanin ya zagi Allah irin wannan zagin kuma ya je gun Allah ya ce Allah zai bashi sakamakon shiga aljanna hmm? shi yasa a rashin rabo za ka ji wasu daga cikinsu suna faɗin cewa su dama wai ba ruwansu da aljanna ko eh su mahabba kawai suke su mahabba ita ce addinin su ba sa san Allah dan aljannarsa ba sa bautawa Allah dan wutarsa dan suna tsoronta kawai su suna son Allah ne don Allah wata kalma ta bata da ake gaya musu wajibi ka so Allah haufan wa raja'an yawwa yad'unana raghaban wa rahaban haka Allah siffanta mutanen kirki suna bautawa Allah suna roƙon Allah da kwaɗayi da kuma mai tsoro ba dama ka ce baka kwaɗayin wani abu a gun Allah baka isa ba baka da wani abu da ka mallaka da zaka ce baka bukata ba dama ka ce kuma baka tsoron azabar Allah zaka dole ne ka so Allah ka so rahamarsa ka so aljannarsa dole kuma ka tsora cutarsa dan ba a bar wasa bace ibadar da kake yi a nan ba wanda zaka yi wa Allah gori bace ka ce wai kayi ibada kayi ibada da yawa har kana ganin kai ba zancen aljanna ma kake ba kai bauta kai yawan tasbihin ka yayi yawa yawan hailalar ka tayi yawa yawan salatin annabi yayi maka yawa har ka ji wani yana cewa wai shi istighfarin da yayi a duniya yayi yawan da wai in ba ana yin zunubi ba saboda istighfarin ya samu abin da zai ci wajen haka sai a rika istighfari da yawa sai a rika zunubi da yawa dan shi ma istighfarin wai saboda an yi da yawa yayi miliyan yayi dubu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam da zai nasa ya hada da adada as-samawati wal ard midada kalimatihi duk wannan in kana zancen adadin lissafi ai yafi karfin abin da wani zai zo yi to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba bugun kirji akan ibadarsa ba kullun cewa yake shi bawa ne wajibi ya zama bawa mai godiya ko ba haka bane haka ba a alfahari da ibada ka zo kana jan tarbi kana nuna wa mutane kwas kwas kwas a cikin jama'a saboda a ce kai mai bauta ne duk wannan yana cikin riya ka ɓoye ibadarka ka yi don Allah kada ka yi domin mutane Allah shi ke gani in ka yi daidai ya baka sakamako ba ka yi daidai ba wuta mutum zai je Allah ya tsare to duk waɗannan abubuwa yana yace sannan wace mu'amala kuke sa ran Allah zai muku alhali kun bauta ma wani wanda ba shi ba waja'altum lahu niddan kun sanya masa kishiya ba abin da Allah ya tsana a duniya irin ka ɗauko wani ka ce shi ma shi ne fa anta tajidu tahta hadha tahdidi to shine ma'ana abin da ke faɗa nan shine ko da dai shine ma'anar wa in kana al ma'ana duk da cewa ma'anar ita ce wannan me zaton wace mu'amala kuke sa ran Allah zai muku kuma wani sakamako kike tsammanin zai baku bayan kun bauta ma wani ba shi ba to duk da cewa wannan ita ce ma'anar to amma a ƙarƙashin wannan barazanar shine tahdidi tahdidi shine barazana a ƙarƙashin wannan barazanar akwai wata ma'ana daban me ce kamar yana cewa ne ma zanantum bi rabbikum min as-su'i wani irin mummunan zato ne kuka yi wa ubangijinku hatta abattum ma'ahu ghayrahu har ya zama cewa kuka je kuka bauta ma wani wanda ba shi ba kun ga wannan zaton wanne a duniya rashin fahimtar Allah da ba kusan Allah ba ba kusan girmansa ba ma qadaruhu haqqa qadrihi ko wannan rashin girmama shin yadda ya kamata ba ku san waye Allah ba ba ku san menene Allah ba girmansa ba ku taɓa sanin fahimtarsa ba me in ba wannan zaton ne a zuciku me ya kai har za ku zo ku bauta ma wani wanda ba shi ba an fahimci abin da haka wannan ma'anonin guda biyu duk suna cikin me kuke zato Allah zai muku ran kiyama ma'anar wannan ayar kenan a ƙasan hakan kuma akwai ƙarin bayanin cewa me zatonku wannan irin zato ne wannan irin jahilci ne ba ku san haƙƙin Allah ba har ya kai ga za ku ɗauki wani wanda ba Allah ba ku ba shi matsayin Allah kun fahimci abin da yake nufi ko ba a gane ba yawwa to sai ce fa innal mushrika to nan mu tsaya ana zai shiga nau'o'in mummunan zato da mushrikai suke wa Allah shi yasa na gaya muku littafin nan a yadda ya suranta musamman a wannan wani yadda ya munana aikata shirka da ɗauko wani a bashi matsayin Allah yana da kyau mu tsaya mu fahimci abin nan sosai za ka tsorata akan harkar shirka da bai wani wanda ba Allah ba matsayin Allah in ka karanta wannan wuri za mu ji kuma asalin yadda abin ya taso da yadda mai shirkar yake suranta abin a ƙwaƙwalwarsa dai da kuma malam ya bayyana mana insha Allah a darasin mu na gaba bi idnillahi ta'ala za mu ji ƙarin bayani akan haka dole saboda ƙurewar lokaci mu tsaya anan muna fata Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu a tauhidi Allah ya nesanta mu da ƴaƴanmu da matanmu da zuriyar mu baki ɗaya da duk wani ma da muke so Allah ya nesanta shi daga shirka Allah ya nesanta shi daga girmama wani wanda ba Allah bai bashi matsayin Allah Allah ya dora mu akan addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mu tsaya iya wannan ya ishe mu har kiyama duk wani ƙari ba mu buƙatarsa da addinin wane da hanyar wane da hanyar wane Allah ya bar mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu Allah subhanahu wataala ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk